ورسوله musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon shi da kadarawa shi muka samu damar halarta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wata ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ganin gaskiya sannan kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita kuma a yau muna marican goma ga watan ramadan hijira tana 1445 wanda kuma shi ne daidai da 20 ga watan mars miladiya ta annabi isa alaihissalam tana shekara ta 2024 har yau muna nan a cikin tafsirin mu na suratul nisa a shi mun kwana karshen aya ta 68 a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 69 عند الله سبحانه وتعالى كتيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا
الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول كما دول لداء الله لمن زلنا haka fasar za ta kasance war rasula tunda an sa alif wallam kenan ba na kira ba ce da an ce wa man yuti illaha wa rasula da mu ke fassara shi da cewa wanda da yi ma Allah da'a da manzo to da manzon nan zamu ji tunda akwai arif walla na'am tunda ma'rifa ce sai sananne ne manzon na'am Allah ta fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim to wa'ancan suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyina na daga suke na daga annabawa min nabiyina na daga annabawa wasiddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da mutanen kwarai wa hasuna ulaika rafiqa wa'ancan sun kyautu su kasance abokan tahiya ko kuma abokan zama ka'i da zalikar fadl min Allah ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
ذلك الفضل من الله الله سبحانه وتعالى yace waccan falala ce daga Allah kenan kasancewa kar da cikin wa'anda suka yi da'a ga Allah da kuma manzon shi falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala mun gane kamar da shi muka karanta cewa duk mutumin da zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya samu datarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dalikal fadlu min Allah wacce fadala ce daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa ya kasance masani wannan aya tana ba mu romo na da'a ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ba ta yi muka ce babu biyayya sannan biyayya na ta kasance ga Allah ne da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mene ne ake da da'a ga Allah da manzan shi shi ne yin aiki da abin da Allah da manzan shi suke umarni da shi da kuma barin dukkan abin da Allah ya yi hani da shi ko kuma manzan shi ya hani da gare shi al-usami da ya zo karkashin wannan aya sai ya ce at-ta'atu idan aka ce da'a muwafaqatul amri tarka mutum ya yi daidai da umarnin da aka bashi wajen bari wa fi'lan lil ma'mur ko kuma ka yi daidai da umarnin da aka baka na aikata abin da aka ce ka aikata kiran da'a ko dai a ce kai kai ko kuma a ce ka bari ka bari kaga duka umarni ne ko kuma hadi to saboda wannan shi ne ake ce mada'a me yasa Allah subhanahu wataala ya ce war rasula yasa alif wallam malamai sun fassara alif wallam din nan a matsayin alif wallam lil ahad kinan sanannen manzo ne saboda ita alif wallam da inda ka ganta article ne da fili article da fili kenan yana nuna maka cewa wannan abin dama sananne ne amma in ka gaba ba alif wallam kenan rishinta article ɗin da fili na ga yaro wani yaro kaga ba san kowa ne ne sai yan defini kidan kamar ka ce jefi yan nan fa na ga wani yaro yan nan nan da ka ce tana nan yaron nan ba a san shi ba wani yaro ne can nan wanda kai baka san shi ba ni ba san shi ba amma in na ce na ga yaron nan me yake nuna ki wanda ka sani ke kenan na ga yaron a wanda na aika eh wanda ka aika kaga shi kenan sananne ne kenan ba sai ce na ga yaron nan wanda ka aika ba kenan ma'ruf ne sananne ne shi da ake ce mata al lil ahad j'ai vu l'enfant na ga yaron nan kenan da kasa l gare shi ko kuma le ko la ko nan da plural kenan ya koma sanannen abu to haka ne da larabci da kaga alif wallam kenan sananne ne to yanzu wannan manzon da aka samu alif wallam wani manzo ne wasu malamai suka ce a to ai ba sai an kama kamar da an sa alif wallam kenan manzo ne da yawan ga wanda ka sani mai alqur'ani wanda aka saka mu alqur'ani kenan ana ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yi ma Allah da kuma duk wanda yi wa manzon nan wanda kuka sani kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da to fa ulaika wa'ancan wa'anda suka yi wannan da'a kaga iltifat ne na ake so da yawa Allah subhanahu wata'ala yana fara magana da mufradi singuli amma ci gaban magana sai zo da plurial da jam'i kace aka wa man yuti duk wanda yayi da'a ga Allah da manzon shi ba sai aka duk wa'anda suka yi da'a ga Allah da manzon shi ba duk wanda aka ce to amma ci gaban magana sai aka ce fa'ula'ika me yasa ba a ce fadhalika ba tunda shine zai daidai da wa man yuta tunda can yuta akan mufradi aka kawo shi duk wanda ya da'a to kamata a ce to wancan yana tare da waɗanda suke mutanen kwarai irin annabawa da siddiƙai da sauransu amma sai aka ce fa'ula'ika malaman tafsiri suke cewa abin da yasa Allah ya haka nan dan ya nuna muku cewa idan mutum ya aikata aikin kwarai shi kadai yana iya zama al'umma a cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan amma kuma sai ce qanita lillahi hanifan wala mai kuma da mushriki annabi ibrahim shi karan kanshi al'umma ce to haka duk mutumin da ya zama musulmi ya zama mutumin kirki ko da shi kadai da a cikin garinsu shi kadai al'umma ne to haka kenan duk wanda yi ma Allah da'a da manzon shi kadai al'umma ne shi sa aka mishi damiri da jami'i aka ce fa ulaika to wa'ancan suna tare da wa ma'alladina an'ama Allahu alaihim suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima a kansu wannan sura ko kuma wannan aya tana fassara wata aya da ke zama cikin sura ta farko ta alqur'ani mai girma سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم كو صراط الذين أنعمت عليهم سؤال إنه عند الله نعم أكن سو to in zaka fassara wancan aya ta cikin Fatiha nan ne ki fassara ta nan ne aka zana maka wanda Allah ya nema akan shi su wani ne wanda Allah ya nema akan shi minan nabiyina su ne annabawa والصديقين والصديقين والشهداء والشهيدين والصالحين ده متان kirki. imamu qurtubi da ya zo nan sai ce to yanzu da aka ce wanda yi ma Allah da ayi ma wanzan Allah da ayara tare da annabawa da siddiqai da shahidai da mutanen kirki yace shin nan ana ne a cikin aljanna wuri guda suke tare tare suke wuri guda matsayin su kuma guda wajen Allah yace a ai hum ma'ahum fi darin wahida ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم أنا نه duk wanda yi ma Allah da'a yan manzo Allah da'a to yana tare da wa'ancan wa'anda aka zana cikin gida guda da ni'ima guda kuma suna jin daɗi na ganin su ya ce lale annahu ya samu na hofin daraja ba wajen suna daidai wa daidai da su a cikin daraja ba kana iya zama tare da mutum a cikin abuwa guda amma ba don kakai matsayin shi amma ko ka buɗe baki cikin yan kasuwa tsofa ka ce to ni anguwa guda muke da gwamnan jihar maradi layan mu ma na wuta guda ne na ba guda ne da allah ko daɗi ko ba ba kana da bambanci da wanda ke can karshen zare ba irin tsakanin da Allah ba bambanci ko ɗauke wata za a ba a ɗauki muku ta sai an yi sauran ko ruwa za a ɗauke ba a ɗauki muku ruwa sai an yi sauran kiran kawai kai ka halin ku bai kawai ciki kuma ko da lokaci kana ai ganin shi ga ya ce ya wuce wani hayya hau hayya sauka bai taɓa ganin shi ba to wa'annan mutane imam al-qurtubi yace ba dan sun kai darajar su bane ba amma dai kuma za su dora yin rayuwa wuri guda suna ganin su suna ganin su illa ya ka kawai kasance gidajen sa ba iri ɗaya bane ba yace walakinnahum yatazawaruna sai dai suna ziyartar juna tsakanin su da su sannan kuma yace abinda za a yi bambanta maka halin wa'ancan mutanen a lahira da halin mutanen duniya shine a inda Allah ya ajiye su a ranar tashin kiyama ko kuma a cikin aljanna sun yarda da irin ni'imar da Allah ya musu ba su ganin ciyawan ciyayi su ne ka sanar duniya in ka kama tunan da yake ni'ima kai da kanka kana gana kana gane cewa wannan gaskiya ya yi ko hula shiga gani ka ce wa gani ba irin tamu ce kana ji kana gani cikin kasuwa za ka shiga ka kiso wata hula ka san da cewa in ka san wata tuwa ba abincin gobe da wannan hula kai da kake ka sani sai ka bar su kiran kana ji garan ka cewa an yi ka ko motar shi kana gani ka san da cewa to wanka motar rukwa isasin ta isasin guda da za a saya mata buhun shinkawa ne guda da za a saya mata ina ni ina wannan kai da kanka za ka bari to kaga wannan abin da kake shi a cikin zuciya sai aka ce ranar tashin kiyama baka jin haka na a cikin aljanna ta irin wurin da Allah ya dace me yasa saboda Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin kuma ikhwana ala sururin mutaqabil kiran duk wani gilli an hidda maka shi da wata hasada da wani kishi da wani bakin ciki duka an zare maka shi dukkan ku baki ɗaya kun kuma ɗan uwan juna kana hitowa za ka na annabi nuhu ya wuce ga mu muna gana annabi nuhu to cikin aljanna akwai wanda bai iya ganin shi saboda ba wuri guda da suke ai kana jin mutane da suke taya haji in suka dawo sai ce maka wallahi an gwagura maka zuwa ministoci da duka baki ɗaya da suka taya an gwagura maka zuwa da su ka ga akwai rani ka nuna gaya haka kana zaune ka ga annabi musa wuce kana zaune ka ga annabi hudu ya can ya wuce a annabi hudu ka gani ne ba mu wallahi wuri ne tunda an ce ma annabiyin tare da annabi kai karcin annaba kake karcin annaba kake kai da duk wani mutumin kirki da aka ba ka labarin shi wanda ke tare da annabawan siddiqi da shahidi duk wani wanda aka ba ka labarin shi hamza da kuke kallo ga film sai ka ga hamza ya biya wuce a ka hamza da muke ganin ana ba labarin shi ga wannan gaci ya wuce me ya kai ga wannan biyayya ga Allah ta kai to saboda haka kenan imamu al-qurtubi yace ba ka jin tunanin cewa wani ya yi ka duk wani gilli da wata hasara da ganin cewa wani ya yi ka babu shi Allah ce min annabiyyi in aka ce annabawa akwai manzanni a ciki me yasa saboda annabi malamai sun sabani wajen tarifin shi mire ake da annabi ko mire wancan shi da manzo yanzu misali idan ka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne ko manzo ne a mafta a lokaci guda annabi Musa annabi ne ko manzo ne an gane annabi Sulaiman ma a a ku gani annabi ne kaga annabi ake ce shi ko baka ji ana ce shi manzo an gane na'am kiran kira kaga kana shi akwai mace annabi Adam ma annabi ne Mm.
amma zuwa wa aka aika shi baka ji an ce baka an aika annabi Adam zuwa kaza wa ila wane ne wane ne akhahu Adam kai ka taɓa jin haka nan baka ji kun gane to shi ne malamai suke saɓani wajen tarifin annabi in aka ce annabi duk da wannan eh, mai wannan littafin ya ce magana ce ta jamhurin malamai cewa in aka ce annabi huwa man uhiya ilayhi bi shar'in wa lam yu'mar bi tablighi shine wanda aka yi mishi wahayi da wata shari'a amma ba a ce ya isar da wannan shari'a kiran shi mutunan kirki ne bambanci shi da sauran mutanen kirki Allah ya mushi wahayi amma ba a ce isar da sakon zuwa ga wasu mutane kun gane yanzu annabi adam ai annabi ne ko to su aka ce aka aika shi zuwa gare su kaga ba ka yi tunuwa da aka aika shi zuwa gare su haka ne kenan ba ɗaya kibar sa annabi nuhu ba annabi nuhu yana da mutanen shi inna arsalna nuhu ma aka ce Ina kawai.
kaga magana ta kare Mm.
annabi hud so aka aika mashi adawa ko to annabi salih sabudawa annabi shu'ai shi ma da mutanen shi ko Mm.
annabi lut shi ma da mutanen shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen shi annabi musa da mutanen shi annabi isa da mutanen shi ana cewa adadin manzanni wa'anda su manzanni ne 313 su kuma adadin annabawa san ventikatimil ne 124 kaga suna da yawa sosai amma su manzanni daga- daga cikinsu 314 kuma cikin 313 nan cikin ƙur'ani nawa ne aka ambata mu 25 ne kawai aka ambata ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك Mm.
hakika mun aika manzanni tun gabanin ka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su kuma daga cikin su akwai wanda muka baka ma labarin nasu kiran 25 din nan ne kadai aka ba mu labarin su amma in aka ce manzo shine wanda aka mishi wahayi da wata shari'a kuma aka umarce shi ya isar da ita gaga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mushi wahayi kuma an ce wa anzir ashiratakal aqrabin da aka ba aka yi ma annabi annabi eh, Musa wahayi cewa aka yi idhab ila fir'auna innahu tagha da ya roƙi Allah a hada shi da shi da dan uwan shi bayan an hada shi da shi da dan uwan shi kuma sai da aka karanta idhaba ila fir'auna ku tafi ku bi zuwa fir'auna innahu وإلى آل أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وإذ قال موسى لقومه kun gani To, wasu suna ganin cewa wannan tarifin bai daidai ba Na'am.
wannan definition na akwai abin da za a iya dibawa na kuskure cikin ta saboda cewa suka yi yaya za a yi a ce Allah ya maka wahayi kuma sannan ya ce kai shu ka kyale Mm.
kira kama ana tuhuma annabi ne da koyi ilimin da Allah ya bashi Mm.
sai suka ce a tarifin da sai yadda da shi ne shi manzo in aka ce manzo ana nufin shi ne wanda aka aiko da sabuwar shari'a sabuwar shari'a aka bashi yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabuwar shari'a aka bashi Na'am.
ba irin ta kiristoci ba ba irin ta yahudawa ba sabuwar shari'a ce aka bashi in ka ɗauki annabi isa tsakanin shi da annabi musa annabi nawa ke da kai kai kanka baka san iyakar su Mm.
baka san iyakar su ba wanda zai gaya maka adadin su in ka karanta kasa sun anbiya na ibnu kasir za a ganin su ga sanan masu ya duka annabawa ne to amma da me suka aiki da shari'a annabi isa suka aiki ko kuma da shari'a annabi musa suka aiki kiran shi annabi zai kasancewa an mushi wahayi amma kuma yana aiki da shari'ar manzan da ya wuce shi kiran duk wanda ya taho bayan annabi musa da shari'ar annabi musa zai ta aiki tun sai an samu sabon manzo shi da annabi isa to zai zama da canje-canjen da ke da kwaya a cikin shari'a amma ba a samun canji wuri guda wajen aƙida duka guda ce kina a samun bambance-bambance a ce can cikin shari'a annabi isa ka za haramun ne amma cikin shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wannan abin kuma halaka sai da ka ɗauki cin ganima a ta hilin daga a yaƙi a samu ganima kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haram ne ku ci wannan abu za ku za ku tattara duk abin da ku samu baki ɗaya kuna kallo wuta za ta sauka daga sama ta ƙone wannan abin duka in aka samu wani mutum guda ya sace wani abu ko da da da aka yi wani sai ya mino shi ko wutan nan ta sauka kamar da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to yanzu an halatta muku cin abin da kuka kun gani kina akwai bambanci ke to saboda haka amma idan aka ce annabiyyi kenan da manzanni da annabawan duka suna ciki kenan abinda kawai za mu rikewa a nan shi ne su annabawan nan da manzannin nan su zababbin allah ne a cikin al'umma duk inda annabi yake ko kuma manzo yake mutum kasa ko wanda suke ganin cewa annabi ba mutum bane sai ka ce to mine ne mala'ika ne sai ce ba mala'ika bane to mine ne aljani ne sai ce kun ba aljani to mine ne to to da kaga irin wannan abin kawai na bid'a ne na'am cikin harka ta addinin musulunci da kaga mutum na kiwai kiwo da kaga an yi haka ya kauce an yi haka ya kauce to ba da gaskiya ba wani abin koyo a cikin addini ba aljani bane ba to mine ba mala'ika bane ba to mine kun ba mutum bane aki to me zaka ce in ka zo ka ce mishi a annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani ya ce qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya sai ce maka idan ya ce shi ya fi shi mutum ne kamar ku kai sai ka mai takai ba ka da hankali ne annabi akwai kankan da kai tun da ya kankan da kai yanzu kai ka zo ka zo ka ɗora cin shi kuma kai haka nan cikin mutane abu ba daɗi haka na ce mutum ne kamar kowa to shi ke shi ƙurani ba a mashi ɗaya na aika ce ai kankan da kai ne tun da ce ya kulko inna ma ana bashar musulmi ko to Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas yanzu ya zaka ka fasara ga aya Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku haka kuma daga cikin mutane kira daga cikin mutane akwai manzanni ke kira duk manzan da ka gani in cikin mutane ka gani shi ke na mine ne manzo ne in kuwa cikin mala'iku yake mala'ika ne daga cikin mala'iku wanda manzo Allah ya zaba daga cikin su mala'ika jibril mala'ika jibril shi ne ta saboda ka annabawa mutane ne me suka yi sauran mutane da shi Allah na musu wahayi shi ne babban abin da suka tsere wa mutane da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasiddiqi da siddiqai me ake nihi da siddiqai aka ce in aka ce as-siddiq ana nihin jam'u as-siddiqin jam'u din siddiq jam'i ne na siddiq kuma siga ce ta mubalaga ta mutumin da ake kwatanta cewa mai yawan gaskiya ne shi sai aka hiddo mishi suna ma daga cikin gaskiya saboda tsabar gaskiya shi ita gaskiya da larabci sunanta asir mai gaskiya ana ce mishi asadim mai yawan gaskiya shine asiddiq gaskiya ba ka tabbata mai gaskiya sai an same ka da gaskiya wurare guda wuri na farko gaskiya cikin magana harshen kai daidaito da yin gaskiya ko da wasa ya kasance ba kai kariya wuri na biyu shine ya kasance aikan ka aika ne na gaskiya aikin kai kasance aiki ne na gaskiya dukkan abin da kake aikata ya kasance gaskiya ne wuri na uku ya kasance dukkan halinka idan aka same ka cikin gaskiya ake samun ka kira ba ya ka ce mu ka imani da Allah sannan kuma kana sallah ƙarshe kuma a same ka wajen yan dole kaga me ya bata halinka ya bata akwai mutane masu gaskiya cikin magana masu gaskiya cikin aiki amma halinsu sai kasance ya bambanta akwai wanda idan ka gan shi tsayawar shi ma ƙarya ce zaman shi ƙarya ce tahiyar shi ƙarya ce abin hawan shi ƙarya ce rigar shi ma ƙarya ce wandon shi ma ƙarya ce kuma mantar ɗin shi ƙarya ce kuma hulɗar shi ma ƙarya ce saboda dukkan su sun wuce yanayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi yana yi ne don gasa kawai kana samun irin wannan abu cikin yan gurin mutum ya zo ya sai wayar da ya tabbatar da cewa in aka sace ta sai ya zawo ran ko kuma ya kwan masassara sai ya yi masassara sai kun sami shi sai wanda aka sace ta saboda duka hannun jarin ne baki ne bara wa yanzu bai kawo gaba da shi to duk wayar da kasar da cewa aka ɗauke ta sai ka yi masassara to ta haƙar hanka ka ta ka samu waya tsaka tsakiya ka sayi ka ta ka samu moto tsaka tsakiya ka sayi ka ta ka samu riga tsaka tsakiya ka sayi kada kuskure ka sai yadin da an yi kuskure wajen ɗinke shi ya lalace to ba ka yi kwana ran kushe da kai ka sani aka kuskure ba ka yi kwana ran ta ɓace ta ɓace da Allah ka haƙuri ya za a yi haƙuri bai haƙurtuwa akwai abin da bai haƙurtuwa kana ganin mutane ana ce masu basu da haƙuri wani lokaci wannan cin aka maka wannan abin shi kaɗai kake gare ka to an bata to ya za ni iya haƙuri ai wallahi sai ka biya to shi ke sa fasa ka ga haƙuri amma in ka tsaya fasa kan gaskiyar ka ya ni ya lalace ya lalace to shi kenan haka Allah ka da to abin da ya taimaka maka fasa kan wannan abu saboda ka yi ƙarfin abu in ba ka yi ƙarin haka ba to duk rikicin duniya da kowa yana za a ta yasi yanki kuma kowa zai ba ka haƙuri ba kafa to shi ne aka ce gaskiyar mutum ba ta cika sai an same shi mai gaskiya a cikin magana da aiki da halin shi na rayuwar shi ya kasance komi na shi na gaskiya ne ba na ƙarya ba ne ba cin bashi za ka yi baka sai ka sai salula ko ka ci bashi ka sai moto ko ka ci bashi ka sai mota a hali kana iya rayuwa ka ba tare da mota ba kana iya rayuwa ka ba tare da mutum irin wannan ne kana iya rayuwa ka ba sai kasa irin wa'ancan kayan ba irin wa'annan su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana da cewa wa'adil mutakabbir mutakabbir da talaka mai girman ka to irin wannan talakan da ake wanda shi ya ki tsayawa inda Allah ya aje shi kokare yake dole sai ya daddato ya kai wani waje to wajen daddato kawon sai su kare kaga sai kare karshe al'amari sai a koma min babu kafan tafiya da ta kafa Allah ke to kaga siddiq tun tashin farko shine tun mutumin da ya kasance mai yawan gaskiya ko mai yawan gaskata manzanni to irin waɗannan mutanen directement bayan annabawa suke zama wajen Allah shi sa ibn qayyim al-jawziyya sai ya ce martabobi na mutane guda hudu in ka ga musulmi to ɗaya martaban nan guda hudu za ka samu yana da a kan ɗaya daga cikinsu na ɗaya ko ya kasance annabi ne shi ne ƙololuwa na biyu ko ya kasance siddiqi daga cikin siddiqan da muka sani akwai abubakar a siddiq a shi kaga an mashi lakabi da wannan abu tun duniya an san shi siddiqi na uku ko ya kasance shahidi na ƙarshe ko kuma kasance waliyan allah salihin bawa shi waliyin Allah salihin bawa kowa na iya zama haka shahidi ba kowa ke samun shahidi ba siddiqi kana ya kasance ya mutum kirki amma kai ba siddiqi ne bane kenan mai gaskiya ko kuma a siddiq mai gaskatawa mai yawan gaskatawa huwa alladhi sadaqa fi qawlihi wa fi'lihi shine wanda ke yin gaskiya da bakin shi da aikin shi wa sadaqa al-haqq kuma yake gaskatar da gaskiya da magana shi kuma da aikin shi abubakar siddiq da ake cin shi abubakar siddiq idan ka karanta tarihin shi za a ga cewa ya kai matuƙa wajen kasancewa mai gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake shakka bisa kan cewa annabi ma annabi ne shi wani lokaci yake ƙara ba da gaskiya kahiran maka sun taɓa zuwa suka same shi tun farkon musulunci lokacin da aka isra'i da mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi sai ya zo ya sami mutanen makka sai ce mishi ya ce musu ai jiya an tsaye da shi masallacin Qudus daga nan kuma an wuce da shi har sama ta bakwai aka farlanta mishi sallah yau yan fadin ana zama aka ce to yanzu dai abin sa'a kai dai mun san kawo makaranci ne ba amma yanzu ne kayan da babu yadda za a yi aka samu wani ɗan tarkin talla yadda ya samu abokar siddiq ya ce zo ga abokin kayan karya ya ce mi ya ce ya ce an ɗauke shi daga nan aka kai shi masallacin kudus daga nan kuma aka yi sama da shi aka kai sama da kuma da shi ya ga kaza ya ga abubakar su duke ce ya ce muku haka nan ya ce ya ce haka ya ce to gaskiya ce ya ce ba na bukatar sai ma na zo na tambaye shi ya ce gaskiya ce kawai to ka shi dalilin siddiq ne shi yanzu da abubakar siddiq ɗin ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen dan su kura annabi sai suka sa aka samu wasu mutane waɗanda suka taɓa tahiya masallacin na hudu kamar ka ce kai ka taba tafiya masallacin nan na kadafi da ke yamai ya kaga akwai mutane da suka taya mai kuma suka zama a cikin shi suka sashi ko ba a iya ran su samu su a cikin marabi to sai a samu wasu daga cikin nan cikin fada da aka samu sai suka ce to yanzu abin da ke in dai haka shi ka ce ka shi ko ya ce ya shi ita to za ka siffanta mu abin da ka gani a cikin shi da ka shigo mai ka fara gani sannan da ka shigo cikin masallaci in aka shigo cikin masallacin me ake fara gani hannunka na dama me ke da kwai hannunka na hagu me ke da kwai gaban ka me za ka gani in ka yi abin da kwana nawa ke da ka irin wannan sifantarwa ka san in ba ka tai ba bayan za a yi fara wannan musu suna fara wannan magana sai mala'ika jibril kawai ya hidima a nufin sallallahu alaihi wasallam jigin masallacin hoton masallacin dan ma koya mace wuri kaza me ka gani yace na ga kaza wuri kaza fa muke gani daga kaza halin dama muke da kwai kaza hannun hagu muke da kwai kaza haka kare wannan mutumin da ya zo idan ya kore annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu tabbas wannan mutumin ya tafi ya tafi wannan mutumin amma wa'annan mutanen da yake kafircin su kafirci ne wanda yake na ƙarya na na girman kai suka ce kai haka da Allah ka ku dare shi shi wannan da aka kira ce wannan mutumin ya tafi to kaga siddiq siddiq in zai gaskata bai bukata hujja akwai da yawa wanda suke bukata hujja sai sun ga hujja sannan su yi abu amma akwai wanda tsananin yara da kabe ba bukata hujja wannan ita ce martabar da annabi harun ya kasance a kanta kafin ya zama annabi yana gaskata annabi musa sanin yana gaskata annabi Musa shi ya samu annabi Musa ne mishi Allah ya sa ya kasance annabi shi tunda in ba kana tunanin mutum dan goyon bayan ka bane ba na a mutu ya za ka ne mishi alhurma annabta wace alli waziran min ahli haruna haruna din yana can yana gida ba ma gari guda bane ba yana gida kwance annabi Musa ne ya mishi wannan alhurma ƙarshe Allah ce ƙala ƙarfuti ta su'laka ya Musa to so daga ake son mutum a cikin addini ya kasance mai gaskata iyaka yaki ne ka kasance kama abokan su iyaka ne ƙarshe ka kasance kama shi to saboda haka na gaya muku martabobi na kamala na tazuwa da ibn qayyim ya ambata guda hudu da yace daga annabta sai siddiqantaka sannan sai shahada sannan sai wilaya yace kuma hujjar shi ita ce wannan ayar da muka karanta eh ibnu taymiya da ya zo nan sai ce to abin da ya kamata mu fahimta a cikin wannan aya ka gani an ambata masu gaskiya bayan annabawa ko yace to abin da ke da kullura da cewa ita gaskiya ita ce tushen dukkan wani alheri ƙarya kuma ita ce tushen dukkan wani murma yace bari ya bada misalla yace na harko yace ka ga mutum yana daga cikin bayan Allah waɗanda suka rayayi Allah sai hihi ta ɗan adam da magana haka ne ko? da Allah ya hihi ta shi da magana sai kuma Allah ya raba magana gida biyu ko dai ka gaya ƙarya ko ka gaya gaskiya to idan mutum ya ta hige gaya gaskiya a wannan lokacin da ya zarce dukkan sauran halittar Allah amma idan ya faɗi ƙarya to ƙungurgumar da ke da cikin gidan shi ta hishi alheri me yasa ta hishi alheri saboda ita ta yi magana ba ta yi ba wanda bai yi magana ba a ce ya yi zunubi ba a ce ya kenan maganar shi kasancewa shi ƙungurguma wanda lokacin ya yi mushi ya ce abu na biyu idan ka ɗauki gaskiya ita ce ta bambanta tsakanin annabin ƙarya da annabin gaskiya annabi na gaskiya wahayin da ake mishi nabi ne na gaskiya ne annabi na ƙarya shi kuma makaryaci ne kuma ba a mishi wahayin ba ya ce a mishi wahayi shi sa Allah ce wa man azlam mimman kadaba ala Allah wa ya zalunci duk duniyar nan fiye da wanda ya ƙarya akan Allah ya ce Allah ya mishi wahayi kuma ya mishi wa kadzaba bis sidqi irja'a kuma ya ƙaryata da gaskiya lokacin da ta zo mishi kiran gaskiya ita ke wamata tsakanin annaban gaskiya da annabin kare amma gaba sai ce wanda ne ja a bisirki wa saddaka bihi wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata da wannan gaskiya kaka kiran wannan ke nuna maka cewa bambanci tsakanin annabin gaskiya da annabin da ba na gaskiya ba ita ce gaskiya kai ibn tamiya ya ce gaskiya ita ce ke bambanta tsakanin mumuni da munafiki mumuni imanin shi na gaskiya ne munafiki imanin shi na ƙarya ne kenan kasancewa ya garwayu da ƙarya ne ake ce mishi munafiki wanga kasancewa shi ya gaurayu da gaskiya ne ake ce mishi mai gaskiya yace ita gaskiya kuma na yace ita ce asalin dukkan wata da'a ita kuma ƙarya ita ce asalin dukkan wani abu wanda yake na saban Allah sata ƙarya ce amma kasuwanci ba gaskiya ce riba gaskiya ce amma riba ha ƙarya ce riba wahala kai ka kan nemo kudin nan ka so ka shuya su kuma ko ka sha wahala ka samu annan kudin ita kuma riba ha ka yi wahala samun kudin ka same su amma kuma ka yi wahala shuya su ba ka yi wahala shuya ba wani ne ka ba bashi kawai ka ɗora mashi wani abu kaga ƙarya ce an gane aure gaskiya ne ko ƙarya ne amma zinafa kaga ita ƙarya ce kenan babban abin da ke bambantawa tsakanin aiki na ƙware da aiki na banza gaskiya ce ya ce na biyar shi mai gaskiya mala'iku suna sauka a kan shi har una biyu kuma alamun tanzar shayaɗi ta nazzalo ala kulle a fakin asiri kenan kaga su wa'anda suke kuma wa'anda suke makaryata su ma shekar na sauka a kansu mai gaskiya mala'iku suna sauka a kan shi masu tama a kawun fimeti min yukin lafi da kitaban lafi wa ya tadara suna mu bai na mu illa na zalata alihimul mala'ika ta gashi masu gaskiya mala'iku suna sauka a kansu su ƙara samun natsuwa to su kuma makaryata shaɗannu suke sauka a kansu har ƙorafi kuma alaman ta nazaru shayafi ta nazaru ala kulle a fakin masu ya ce na shidda abinda ke bambanta a tsakanin siddiƙai da shahidai da mutanen kirki wa'annan guda ukun nan abinda ke bambanta tsakanin su da dukkan wani mutum wanda yake makaryaci wanda ke ƙoƙarin ya kwaikwayo su gaskiya suke bambanta tsakanin akwai wanda zai zuwa ya shahada ta ƙarya hilin daga ya mutu amma ko ba kashe shi aka shi kashe kashe da shi kaga ya fita daga mi daga shahidi ya koma mi dan wuta ke yadda ka san akwai wanda suke cewa su annabawa ne amma kuma na karya haka akwai shahidai su ma na karya haka akwai mutane da za su nuna maka cewa su waliyan Allah ne su kuma na mini na shaidan ulaika auliya shaytan to saboda haka kowane irin abu duniya akwai na gaskiya shi akwai na kare shi har malami wani ce akwai na gaskiya akwai na kare har likita kun sani ai akwai na zai ce maka da cikin ka ce kululululu shi kenan ga magani yanzu wannan ciwon da ya ambata maka shi kaɗai kisa cikin kai haka kada ya ce akwai maganin gargajiya cikin kuna kun shuri shi kaɗai ne ke sa wannan abu to dukkan wani abin da za ka ɗauka sai ka samu akwai jaban shi akwai na kirki kaga hakuɗi akwai fobiye to haka za ka samu cikin almajiri masu karatu cikin kalas akwai fobiye cikin su wanda shi duk wuce wanda yake dirshe ne ke dirshe ne ke wuce akwai ilan ɗin da shi na gaskiya ne a tsallake wanda yake daga aji zuwa aji na gaskiya ne akwai wanda shi tsallake da yake ta ƙarya ce to haka za ka samu su a cikin dukkan ya ce kai daga ƙarshe dukkan wani malami ya yi ittifaki a kan cewa abin da ke asali zuwa ga samun yarda Allah shi ne gaskiya matsawar kana son ka samu yarda Allah to kasance mai gaskiya muna tuna hadisin wannan karuwa wadda ta sha ruwa bakin rijiya ta zo tuntar da kare yana lallami yana kokarin mutuwa saboda kishirwa ta koma ta ɗebo ruwa da wani abu da ke ga daga hannunta na ɗebo ruwa ta ba karen nan ya sha nan mine ne ta yi gaskiya ce ko ƙarya ce gaskiya ce iyaka dai gaskiya mu ta yi na cewa ta ba shi ya sha Allah ya ga wannan gaskiyar ta ta ya yi mutu kuma ta shiga aljanna to gaskiya ita ke sa ka shiga cikin aljanna saboda kake nan abin da ke da kai a nan shine duk mutum da ke sai ya kasance tare da wa'ancan mutanen kirkin to ya kasance yana da gaskiya a cikin al'amuran shi kenan wa'annan ɗabi'un guda uku su kuma wasu malamai suka ce idan suka tattaru a cikin mutum sai ya tsira ɗabi'a ta farko shi ne mutum ya nisanci dukkan wata bid'a da son zuciya a cikin ta shi ta addini ɗabi'a ta biyu ka yi gaskiya tsakaninka da Allah a cikin aikan da kake aikata kaka kuskura kai wani azumin nafila ba da Allah ko na farko ko wata sallah ko ka dora gyara karatun ka lokacin da kima Allah ibada don saboda wasu su gani abu na uku ka dora cin abincin halak wannan abin guda uku duk wanda ya tattara su to sai ya ci gaban Allah insha Allah abin da zai hana ya shiga aljanna sai dai in bai mutu ba kuma dukkan sai idan ka kalla suna da wahala musamman wancan na ƙarshen na cewa ya kasance a wancan da kake ci halaka cin halaka ya zo wahala ke gare shi lahi yana da wahala Allah ya arzuta mu da halaka gaskiya ita ke sa Allah ya kai ka inda ba ka tsammani inda baka isa ka kai ba sai Allah ya kai ka can saboda gaskiya ka kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya roki Allah shahada kana jin ana zan cewa wasiddiqina shuhada da shahidai a ce duk wanda ya shahada fi sabilillah aljanna zai shiga kaza kaza kaza sai ka ce ya Allah ka arsa mu shahada to inda gaske kake yi in dai da gaske kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ballaghahu Allahu manazil shuhada wa in mata ala firashi Allah zai kai ka matsayin wa'anda suka yi shahada ran tashin kiyama ko bisa ga duka mutu shine man sa'ala Allah wa man sa'ala shahadata bi haqqin hukum bi sidqin duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya to sai Allah ya kai shi matsayin wanda suka shahada ko da ba su ganin shi ya rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shuhada shuhada su ne shahidai wanda suka mutu hilin daga ita shahada tana da farla mai yawa daga cikin farlunta dalili ne na shiga aljanna saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin suratul tauba inna allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna sai ce wa'adan alai haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'an wanga alƙawarin Allah ya dauke shi a cikin at-taurat da injil da qur'an cewa duk wanda aka kashe hidin na gaskiya shiga aljanna kaga wannan ba kama bukatar ma sai an ma ƙara kawo maka wani hadisi ko na biyu wanda ya shahada take bayan mutuwa ke yin wata sabuwar rayuwa wala ta saban alladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun yana mutuwa to yana shiga sabuwar rayuwa ta jin daɗi idan ka mutu hilin daga yin shahada kenan yana sa Allah ya gafarta maka zunubanka ya kakire maka kurakuranka falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qutu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yughfaru lish-shahid kullu shay'in illa ad-din ana gafarta ma wanda ya shahada komi komi ana gafarta mashi na zunubin da yi sai dai abu guda ba a yaƙi shi ba shi wanda wani ya tafi shi shi kadai ne ba za a yaƙi ba yana daga cikin farala ta shahada duk wanda ya shahada fi sabilin lafi sai ya yi fatan ya sake dawowa duniya a ƙara kashe shi ya ƙara koma sau da abin da zai tallafa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da saka haka wanda ya shahada fi sabilillahi shi har ya samu aljanna firdausi kama ka tsaya kana ma shakka bisa kan wani abu ita ce madaukakiya ko to da ka shahada fi sabilillahi to ka kai can wata mace ummu haritha ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam dan tahilin daga aka kashe shi wajen yaki fi sabilillahi sai ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzan Allah ala tu haddithni an harisa shin ba za ka bani labari akan dana harisa ba kana mutu da yau badr ranar badr aka kashe shi a saba mu sahabu wata kibiya ta same shi ta halaka shi fa in kana fil jannati sabartu ya manzan Allah bani labarin shi in cikin aljanna yake in yi hakuri wa in kana da zalika istahartu alaihi bil buka in kun ba cikin aljanna yake ba ka bani labari in ci gaba da yi mushi kukan da ya cancanta akan shi fakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam mata ya ummu harika ya ki uwa harika innaha jinanun fil janna wa inna ibnaki asaba firdaus al'ala aljanna da kike ana gai ba kala guda bace ba kaloli ne daban-daban kuma danki ina miki bishara da cewa ya samu madaukakiyar duka a cikin da firdaus kenan kawai ki dake hakuri hakuri yana daga cikin falala ta shahada duk wanda ya shahada sai mala'iku shi su mashi inuwa da hukamukansu yana daga cikin falala ta shahada shine ba a yi maka ba a fitina ka ta kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidi inda Allah ya sita khisalin shi wanda ya shahada yana da wasu abubuwa guda shidda wanda shi kadai ke da irin su yughfar lahu fi awwal dufa tun tashi farko ana gafarta mashi na biyu duk wanda ya shahada yara maka da hufin janna kahiran shi da ita sai ya ga wurin da zai zauna a cikin aljanna sai ya ga mazaunin shi a cikin aljanna na uku wa yujaru min azabil qabr za a tseratar da shi daga azabar kabari shi ba mushi azabar kabari ba mushi ita kai shahada a ce maka azabar kabari ba ba ba mushi na shidda wanda ya shahada bai shin zafin takobin da aka sare shi da shi ko bindigar da aka haife shi shi bai shin zafin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ya jiru shahidu min masi alqatl illa kama ya jiru ahadukum min masi alqasat babu abinda wanda ya shahada yake shi nasarar da takobi ta mushi sai dai kama abinda dan uwanku zai shi idan waina ta goge shi yanzu wani an tagoye ka akwai zahi ko burodi dama da baro da mara dan abin da kawo shi ko shi suna mana a wani za ka ji ka ga wani jin koyo wanda za ka ji an ce maka baro da ya yanke shi ko waina ta yanke shi ba yiwa to in dai wannan abin su yanke ka kaji zafi to ita ma ta kuma da ta saru wanda ya shahara ta ta ta buge shi zafi jinin shi shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya so yiwa zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yana son jinin shi shi wanda ya shahada kuma har yau yana daga cikin falalar shi Allah na ba shi ceton mutum saba'in a cikin gidansu ka yi shahada sai a zuwa ceto cikin 'yan gidan famun ku duka bangaren uwa da bangaren uba an baka ceton mutum saba'in ka ceto mutum saba'in kawai ya aljanna ne su bi ka kawai kasa duk bai iya yin yara guda saba'in da cikin duniya ko to ko da bangaren uwa ya dauko 20 bangaren uba ya dauko 20 bangaren shi shi ya dauko 20 cikin abokan shi ya dauko goma ai ya kokari ya yi kokari sai ya tsaya ya aji hankalin shi ba wani tursasawa a ce samu mutum saba'in kawai me yasa aka samu shi sunan shahidi cikin shahidi akwai shahada ai ko ana cewa mutum ya samu shahada malamai sai sabani bisa kan wannan imamu nawawi yake cewa abinda sa aka aka ce mishi shahidi yace da annahu hayy saboda shi raye ne wajen Allah yace fa inna arwahahum shahidat wa hadarat dar al-islam wa arwah ghayrihim inma tashhadu hayyul qiyamah saboda su rayukansu sun riga sun ga gidan musulunci ya ce rayukan waɗanda ba su ba su kuma sai in sun mutu ne da su gan wannan gida wasu suka ce daga cikin sabon ibn ambari suka ce abinda sa ake cin shahidi ya ce saboda allah da mala'ikun shi suna mashi shaida da cewa shi dan aljanna ne shi sa ake cin shahidi wasu suka ce ana ce mishi shahidi saboda lokacin da ran shi zai hita sai ya ga wurin da zai zauna a cikin aljanna sabanin sauran mamata sai ya ga wurin sanarwar shi ke to yanzu idan aka kashe mutum hilin daga kai tsaye yana zuwa in ce mashi shahiduwa ne idan da kasashen laraba za ka ji suna jari nan gidan shahiduwa ne a maza ba ta ahalu suna wani jama'a ba ka ce mutum kai tsaye shahidu ne ba ka wuce ba a ma'alla ka tsalan nan me yasa saboda a cikin mutuwa ko wasu abubuwa wanda kai ba ka san su shin mutuwar da ya yi daga cikin wani circumstance ya rasu na zuci ba na washe Allah ce falatu zaku a fusa ko kuwa a adam bibarin ta kina ba kuɗar tsarkake kawo ba ka tsarkake wani wajen Allah wala wa zaki Allah ya ahada ka ku tsarkake kowa a wajen Allah su amma za ku ga cewa muna kyautata mishi muna kyautata mishi zaton cewa ya yi shahada fi sabili haka ne ya kamata kuma yana gana ya kamata na tsaya Thank you.